أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke warkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Ibn Juma'a sha biyar ga watan Muharram hijira shekarar dubu da dari da arba'in da biyu wanda ya dace da hudu ga watan tara shekarar dubu biyu da ishirin daidai. a satin da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta 78 kin yau insha Allah za mu tashi aya ta 79 kahinan dan tambayin da su mu dan uwa balle wanda suke mana ɗaliban ilimi majalai kan mas'ala ta idan mutum ya ji wani imma tuntuɓan harshe ko kuskure ka a bari a iyali saboda abu ne wanda iya tsaya nesa idan kuskure su ne da wanda gyara ba kenan ko da kai tsaye ko ba daga bayan kada abin kana yi tambi kana yi komowa a sake wannan bayanin don ka a kai don dawar shi ana fatar saka alkhairi ga al'umma kenan ya da kuskure matsala ce kenan zai ɗauka ba tare da neman bayani ha abada ya ƙara ya ɗauka kenan ha abada kuma sai abin wannan da yake tafiya mutane ya wuce magana da mun yi da mutane ke kanan abin da baka yi masu na tv masu ka tv ko hannun sadarwa dai mun yi da mutane ke kallo kenan idan kuskure ya tafi bai dawo wannan a dama lokacin ba ta wani hannun sadarwa aka yi magana malami magana daga baya ko da ya gyara aka gano gyara yanzu abu sananne a nan cikin mas'ala ta tahrimul abada da ake cewa haramta mata hala abada wanda wannan a musulunci in ba alyani ba babu suna da ta kawo haramta almi har abada ne a kan alyani amma muna da misala a cikin mazhaba ta malikiya kan wanda ya yi almi a cikin idda ko ma wasu na kawo ma hawan da aka bace ma'ana kamata misali ta yi zina ba ta yi bijini ya albeta suna kawo almi hana ba da shi kaga wannan mas'ala ce wadda kamar ma mutum cikin jami'a kan musulun na na cikin tafsirin shi haka nan kuma labarin cikin tafsirin ne da malamai magabata sun kawo mas'ala irin wannan abin da ya wakana irin wannan abin ne an zo an wa Umar bin Khattab tambaya an kawo ta mace Umar bin Khattab rajin an ya fatawa matar wani ne ya almita cikin yidda an mai ta an sake ta inda ba ta ƙare wani almita kuma da yanzu ya hukunta hajji ga wannan mutum na magana kamar zaman cewa kenan za a rawar da na ce kuma armen a ƙarar sun ha abada za a raba armen ka ha abada a wani ba shi ba a raba ha abada kuma zai biya salai wannan abu da yawa kana wasu tafi kamar sun sai dana aji sau sun rashi a daidai cikin sabon zubar da nan gaba biyu yi mu ya fatawa an kare an wata da gaba da dana aji sun sa musa suka dawo sai labarin umar ya zo ya mutu na haramta irin wani abin hana bada wanda sun zo sun komo sun abin wata ya za a yi haramta abin da Allah ya haramta ba don dalili ga karshe ba ta kamar umar hatta ba da an da ya yarda da kuskuren fatawa da ya bada ta haramta abin hana bada ya za a yi abinda za a yi za ta ta ita ita idda ta biyu kuma ta ta idda wannan da kwanta da ba ta ta kenan ba maganar cewa an ta abada an ne ta ke a ranta to da wani yanzu anan wannan ba ta wata wani wani ta kama malikiya na nan zan ce maka armi har abada ta zima ba alhali a cikin malikiya ma akwai kamar su ta sama mutum ya kawo fatawa cikin tafsirin kenan abu ne irin wannan abin ne ke zawa a yada wannan abu daga baya ko an sake yaran sai gane ka zuwa ga wani sai sai akan mun tabbatawa ina ba taiwa zama ta nan zama yayi yawan abu a sai daga baya an samu hukuncin tayewa kuma daga baya wani ba ya aiki da abin da ke wuce shi na kenan ina kiran da jama'a yan wani da wani kuskure in ma duk ba harshe ko kuskure na wata fatawa ko wani bayanin gaba ɗan kuma kuma su zama dole daban a yi tarbiyyi na gyara ka ta a cikin kuskure Allah ta rike ni bismillah
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
ɗan uwa kayan mu ci gaba ɗan kusan kan abin da zo akwai wani muna magana ne akan armon matar arme da take illa daban ne da maganar arman mazinaciya ba ta yi da idda wannan daban ne don matsala cewa mazinaciya da idda babu shi a sunna babu shi a sunna idda ta mazinaciya ya istibrari istibrari ne istibrari kun da shi ne a gaba ciki a wurin duk ya suna zara wani fatawa ba maganar idda ta mazinaciya da haka kenan arme na mazinaciya wasu ma na da ingancin arman kun ci ba ita ita an samu tsibirai kamar sun ta suke kurin an ha bada sai su ta zina ba su ta zina a wani mai nasu sunna ya kawo da sun kur'an ya kawo magana idda ga wata aka arma a mutadaqat ba mazan ta mazana ta kuma ita tsibirai kurin ta tuba da yi jini a gaban ciki kurin ɗaya da ta zina mutum da ba aka ce uku kenan da kuma ita shi ne abin da ya kiyaye amma magana idda wannan kuma wani sadiqiya ce masu wani sauran sabai a maganin babu idda kuma mace kuma maza babu idda da yanin ba da masala yanzu ne insha Allah za mu ci gaba karatun mu aya ta 79 cikin sura Isra أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هنا آية تنا مجنب bayan an yi bayanin salloli tun daga na asuwa la'asar magariba isha asuba bayanin ya kare yanzu ya dasa da nafila ƙari bayan min ƙari na bila ƙari a kan farilla amma wanda yake ba dole ƙari ne neman lada Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minan dare wani bangare daga cikin dare fa tahajjal bihi ka tashi kai sallah a wani yanki na dare nafila sallah wannan nafila ƙarin sallah bayan wani guda biyar a cikin dare wani ƙari ne aka ma a kan sallah farin wannan mas'ala ta kama ne magabata kan maganganu cewa annabi sallallahu salama bayan sallah guda biyar an farta mishi sallo sallolin dare wajibi ne a kai shi amma wannan magana kula ta wakana asalin magana na samu warwara wacce Aisha radiyallahu anha sun sai musulun Aisha ta kike wani ta kike na shubha ta magana cewa wai farilla ce a kai shi Aisha radiyallahu anha cikin sahabbai na ga Sa'd bin Hisham bin Amir irin masu kokari masu ibada ga imani kurin ran da ya kan zai kun shaka mata da duka duniya komai a je kuma koma jihadi har mutuwa ya sai mata shi gaba daya duke ya raba sai zo sai mata shi zo madina ya tambaya kuma yanzu me za a yi na ka jihadi kuma ya kare shi duniya da ya zo ya gama wani cikin abokai ce kare wannan niyyar ta kama sa'ad annabi yana gari an zo an yi wani abu annabi hana kurin kai shi ke na kare ya kare ya kare duke mashi matan ya tsaye su ta kuna shi zai zama ina za mu ina za mu tukwar suka tambaya suka ce yanzu ka je tambaya sai suke ibn abbas ya tabbatar mai da wannan magana yanzu tun da abin haka yake matar shi ce ya shi daga yau na maida ta matar yanzu maida da matan ta wani mai da kamar magana sun ta matar da maida ta a takaice ne wani bawan Allah ya zo ya tambayoyi da yake ma Aisha ya yi na fasa tambaya da suka yi ibaru da zai tambaya ibada da zai tun ba magana ba mata ba da ya yi annabi ki zala cikin dare shi na jumurci a takaice ne da tana fasa yanzu abin da za ka yi duk duniya ba da jama'a yanzu ki wuce da shi sai Aisha shagalin Aisha da zama kuma na hau shagalin Aisha duk duniya ba da jama'a yanzu ki ya yi wuce da shi ba da ba. Iskiya shi ta ta dogo da ta ce mai ta ce mai ai wannan matsala ba kan ta Qur'ani ba bayan mun tambaya hala da daga Qur'ani inda da bai saka da ka Allah da Qur'ani da muke in wajen umarni ne wajen hali ne wajen biya da kai kama ka baka fara annabi ya annabi ne kuka cikin da Qur'ani to sanda tace bakan da Qur'ani ba tace farkon muzammin Allah subhanahu wataala ya farta manzon shi da al'umma sannan da farko wajibi tace Allah ya farko farko sura ta muzammin da wani wani tafiyin farfila sirri ta ce aka rike sauran ayoyin na ƙarshe sai bayan shekara guda kurin dare kurin sallah kurin ake kurin annabi sabai kurin sallah ake kurin cikin dare awa suna kumbura ta ce bayan shekara guda Allah ya sauko kuma sauki roke wajibi ta kuma lafiya kira a wannan tafsirin Aisha kenan hatta ban annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare ba ne nan kurin nafi da ƙarin lada ne kurin akan kowa na lada ce bata cikin farilla na domin shi ke na daga cewa minan ne fa ta hajjar ne ka yi tashi nan aka ci alhuju daga nau'in daga barci a tahajjud asalin tana kawo ne a bayan barci a tashi a sallah ta tahajjud ta ta sallah aka sallah ta cikin azumi ake tahajjud dan kwanci da ake a dan huta kuma can cikin dare a malaka a ji a sallah sai aka mata sunan tahajjud domin sai mashayin bayanin da sallah guda ce da tahajjud yamu ramadana duka wannan yamulle duk sallar guda ce ita ke daidai kun lokacin yin nake da yawa amma sallar guda ce kenan tahajjud ta ci cikin dare bayan barci a yi sallah yace yin haka asa ya ba asa ga rabbuka makama yin haka ubangijinka zai taro ka zai tsaya ka a wurin matsayi a biyu ibn Abbas ya kace a sa Allah ya saka za tabbas akwai Allah kenan nan me yace maka Mahmuda shine cewa wannan ce shafa'atul uzma wanda zai shahi kowa da kowa a cikin kiyama ganin duka sai ka hada sai masu yawa kan wannan mas'ala ta shafa'atul uzma za mu kanta hadisi guda ya dan tsawa za mu kanta tafiyar da ya shi za mu kanta hadisi guda wanda yake magana akan wannan shafa'atul uzma saboda ingancin ruwaya kuma ta imam bukhari ya kawo musulun da kawo shi bai ma Ahmad lafazin da ya zo asali kuma wannan hadisi ta karantar da mu wata al'adar mu ana mummunan al'ada idan mutum iya cin abinci in hira ya ce yalla babu tsanta da abinci babu tsanta ba wannan da shaɗi abinci da kake nan a hira a mori ba na ji ba wani ba santi da kai kamfin da ya jayyana don gaba shi duka babban yayi gaba da nan manzana ya yi ci abinci harafin har magana kuma da maganar masu ɗan kafa cewa wai ai waɗanda a wajen wajima ba a wajen wajima za ku wajen wajima ka ba dogon wajima ka a wajen wajima me yawa ka in lafazin hadisin yake cewa abun da yake bada labarin cewa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi lahmin farafa ilayhi farufi ilayhi dara wa kanat ujibuhu fa nahza minha anha thumma qala ana sayyid ay ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wa hal hal tadrun mimma la abin da yake da magana azali da wurin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da nama farufi ilayhi dara sai aka rika mai kafa da ta annabi ta kafa shi za ka mai zama cikinta za a nama ya kakar wata wakarar da ɗauki mu ƙwarya wani kawai da tana duke shi ba na hasali na na hasali ya kama ya tira ya kama nama ya tira nama a kuma sai waka ma ku kama nama kusa da wani haƙo ya zama haram kan su fata da kafa waye da wuka waye kan kacira waye kacira waye kame da wasu haram kamar bakin kare tira nama na kama nama a tira ka kama ka tsoka ka tira ka tira sauran gaba ana yi ke manzan amurka mai karwata ya kama ya cira ya yi tuga guda a nan ne ya ce ya yi ana sai da dasi mun tsira daga nan fara ta dogon mutane daga nan fara ta ya ce ni ne shugaban mutane gobe kiya ya ce har ta zaru da min mata kun san me yasa haka me yasa ina shugaban mutane gaba da gobe kiyama ga abin da ya ce ya ce mun kuma al'awwalin wani akhirin fi sa'idin wani يسمعهم الداعي وينفذهم فرق الفقر yace domin Allah zai tattara ɗan gurgu da ‘yan ƙarshe a wuri guda ya samu umudari mai kira guda zai wani kanan za a yi sautu guda kowa ya ci kuma kana kamata tseren liwin da kowa ne ne zai kira kowa a wuri guda a fili guda ba su kuka kankare kenan kowa da kanan kowa ma na wuri guda ana haka ce wata tulu shamsu rana da kasa kasa فيبلغ الناس من الغم والقرب ما لا يشركون mutane gara ta zai wuya za ta wuya da bakin ciki a basu kasa jini walakin ba sa iya jini wani jibirin fa yi kuna su babu ne ba sai mutane ya ta ce juna ala ta rauna ma an fi min ma kan bada da kun ala ta zurun man yi shafa da kun da rabi kun mutane kuka hali kuka masu muku hali ba ku ga halin da muke ciki ba za mu ba maka wa zai mana ceto mu samu huta kan wannan matsayi lokacin Allah ya kyale kowa ba wa da kowa magana kurin a wuri gara suka kasa a yi ni guda kuma ba wa kowa magana ba yanzu a yanzu kuma ba ba wani magana su nema ake yanzu yanzu a yi da muka yanzu biyar ta wuya su suke masu a san kowa ta fi shi makon eh a yi ta wuya kowa sun ya kai yamma ku je ku nema wa zai mana ceto wannan magana ce ta annar kewar da ba annabi ta wannan labarin da abin zai wakana bayan an yi wani nemi ina ne wurin ceto fa ya kulu ba a tun nasu ba sai wasu ce wasu tashi alaikum bi adam yanzu abin da mai jona annaba adam wajen adam gaba ɗaya zaɓin kuma gaba ɗaya fa ya tuna adam alaihissalam fa ya kulu za su ce ma adam su ce ma adam ya adam an ta abu bashar khalaqaka Allah bi yadi wa nazaba fika min ruhi ba wani malaka fasal fasal ta dula fashi fa alana da rabbi ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما مقد بلغنا بس يا آدم kai dai kai ne baban duniya kai ne baban mutane gaba daya Allah ya halice ka da hannun shi ya kusa maka ruhi ya wace mala'iku suka maka sujada a wani baka yanzu su gasu suka adam ga matsayin shi a wani matsayin naka fa shi fa adam da ka nema mana ceto a wajen ubangijinka ma'ana ya mana kamar ceto a mana isa a nan bayan sun wannan jajin na halin da suke ciki ga muna cikin halin wannan wuya sai faikul adam sai adam ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu karnahani 'an ash-shajara fa asayt نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نفسي yace ada haɗin magana zai ce ai yau ubangiji ya yi ubangiji na ya yi wani fushi a yau fushin da bai taɓa irin shi ba kuma ba zai ƙara fushin ba da irin na yau wani kiyama ta kina wannan halin ubangiji na ya hana ni cin itaciya na saba mishi duk da kawai da mishi kuma tsoro ki yace na saba mishi don haka nima ta kaina ta kaina ta kaina ku tafi wajen wani ba ba a nan shawara idan haku da nan ta gani baban tunan da ne ya ce fayatu nun za su yi da manu fayakul nun shi ma zai za su ce mashi ya nun an ta awwalo su ila an haram wakar samman Allah wa amnan shakura ishi fa'alana ila rabbi ala tara ma na hanfi ala tara ma kad balagana zassinu kai ne farkon manzo a sama kasa Allah ya ambace ka bawa mai godiya kin Allah ya yabe ka kamar ce to zuwa ga ubangijinka ba ka da halin da muke ciki ba ka yin da wuya ta kai mana wuya shi ma sai kudu nuhu sai ce inna rabbi qad kadiba al-yawma kadaba lam yaqdar qablahu mithlahu wa lan yaqdar ba'dahu mithlahu وإنه كركانت للدعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم shi ma duk da zama amsa guda cewa ubangiji na a yau ya yi hushin da bai taɓa yin irin na yau ba kuma zai ƙara hushi ba irin na yau don haka ina da addu'a karɓaɓɓa guda na wa mutane na wannan addu'a a halakatar ina tsoron wani abin ruwa kenan na ke nan kuta ni ma ta kaina ta kaina ta kaina ku ta wajen wani ba ne ba yi musu shawara ku ta zuwa ibrahim shi ma fayatu na ibrahim fayakulun ya ibrahim an ta nabiyullah wa khalilu min al-ard ishfa lana ila rabbik ala tara ma nahnu ala tara ma qad balagana fayaqulu inna rabbi qad kadiba al-yawma qadaban lam yaqdar qablahu mithlahu ولن نقدر بعده مثلا فذكر كتباتي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى ابراهيم عليه السلام ان سنزو ذات يا ابراهيم kai ne annabin Allah masoyin Allah a sama tsaka gaba daya kamar ce ta ubangijinka ba ka ga halin da muke ciki ba ka da gada ka mana wuya shi ma zai ce a yau Allah ubangijina ya yi wani mushi a yau mushin da bai taɓa irin shi ba kuma zai ƙara fushi ba irin shi bayan yau don haka zai kawo irin wannan nan ta magana da ya ta magana ba zai ce ya ruwa ce magana gumikin wanda ya kace su wani abin da ya ambata zai kawo wani abin da ya yi shi ma dai a nan zai ce ku tafi wajen wani ba ni ba ku tafi zuwa ga musa fayasu na musa na ce musa da salam fai kullum nan ruwa nan tahiyya ce ta duniya ke ta taruwa gaba daya a je nan wata ba a je nan wani annabawan kowane Allah ne da shi za a san da ya ce za a zo ga Musa alaihissalam fa ya ƙulun za su ya Musa an ta rasulullah istafaka Allah bi risalati wa bi kalami ala nas ya shifa alana la rabbi ala tara ma na'amu fi ala tara ma ana balagana fa ya ƙulu lahu Musa إن ربي قد كتب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إسرائيل yace Musa dai ba su ce Musa kai ne Musa kai ne manzo na Allah Allah zaɓe ka da zaman zanci ya zaɓe ka da yin magana kai tsaye da kai ya Musa ka roƙon mana a Allah mana ce ka roƙon mana ceto a wajen Allah ba ka ga halin da muke ciki ba ka da wuya ta kai mana wuya ban zuka wannan bayanin Musa shi ma sai ce a yau ubangiji na ya yi wani hushi da bai taba irin shi ba kuma zai ƙara hushi ba irin na yau za ka ni na kashe rai ba wanda Allah bai ce ba in kashe wannan nima da ke kan haka nima ta kai na ta kai na ta kai na ku ta wajen wani na ta ba shawara zuwa isa islam fayatun isa ta tsawon isa islam shi ma isa ta ce mai ta ce ya isa anta rasulullah wa kalimatu alqaila madan وروح منه وكلمة وكلمت الناس في المال السبية فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نعم فيه ألا ترى ما من بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد كتب اليوم قدما لم يقدم قبلهم مثله ولن يقدم بعدهم مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم jami'ar isa isa isa ya ce ya isa kai ne manzo na Allah kalmar Allah da ya jewa ga Maryam ruhi daga wajen Allah kawa mutane magana kana zanen goyo kana kalamanka na kina ruɗin za ka isa ka roƙon mana Allah ka mana ceto a wajen Allah baka ka hali da muke ciki baka da wani kai mana wuya isa zai ce mutu shi annabi isa salam bai kama ba kaza kaza kaza ne yace ni ma ta kaina ta kaina ta kaina ku tafi wajen wani na ku tafi ga Muhammad kuma duk wannan dogon bayani ya wakana a wajen walima a wajen walima bayan ya ci ya ci karbuta ba ba ba ida ba gaba an san cikin an cikin wasu a cikin bayani sai anan annabi kuma sa labarin cewa fayatuni kuma yanzu kuma gaba daya ya ce za a zo wajena muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta fayakunu za ta ce ya muhammad an ta rasulullah wa khatimul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana za ta ya muhammad ta ce za ta zo mini su ce ya muhammad sallallahu kai ne manzo na Allah kai ne cikamakon annabawa Allah ya gafarta ma abin da kai in ma kai da abin da kai da abin da kai ma a gaba da hanka roƙon mana ceto a wajen ubangiji ba ka ga halin da muka shiga ba ka ga wuya da kai mana wuya ya mama na ka nan ka roƙon mana ceto ya ce a lokacin nan fa'aƙun fa'ati ta hasar arshi fa'aƙau sajidan da rabbi azza wa ثم يتطور الله علي ويلهمني من محامده وحسن ثنائي وحسن ثنائي علي شيئا لم يستطعه على هذا قبلي يتزاد يتزاد تاج يجي القشم العرش ومال إن سجد فأبنجي يا مجرمان أبوايا الله زي أقول إيمني يمن إلهاما وتكلموني na yaban shi da godiya da yaban shi abinda Allah bai taɓa ba wani ba wannan kalmomin ne ki zai mai yabar da ba taɓa shi ba zai ma Allah yabar da ba taɓa ma Allah shi ba shi kadai Allah ma ilhamin wannan kalmomi na yabar da godiya ga Allah subhanahu wataala yace idan nayi ne ne yabe shi ne ne godiya gare shi can sai fayuqal sai a ce mishi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sak wa sal tuqa wa shifatu shafa فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب zan ashe da abin da a takace da nan kai ka tsada wannan shi ta wannan wuri yace zan tashi yace bayan an an ci in tashi tashi ya kai da nan ya Muhammad kai kanka ka daga kanka eh ka roki abin da kake so a baka ka nemi ceton a baka zan fara da al'umma ta al'umma ta al'umma ta wannan shi ne makarar muhammadu matsayi abin yabo duniya kowa zai dage shi zai amar kowa a duniya ta annaba ta manzanni wannan shi ne magana cewa wa minan dai fatahajar dinan da ta ta wani bangare daga cikin dare ka tashi ka yi sallah tsari ne akan farilla gare ka kuma asa an yaba a saka rabuka maka mahmuda ubangijin ka zai tada ka matsayi abin yabo shi ne kan yi wani shi ta matsayi abin yabo ke kamar yadda ta wasila daraja ce a gidan aljanna amma shi ka mamuna wannan shi ne matsayin da za a zo kowa ya zama da shi nan da ci gaba
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
نعم kamar da suna baske cewa kuna ta biyo bayan lokacin da Allah subhanahu wata'ala yawa mutum sallallahu alaihi wasallam umarnin barin maka bayan kulla-kulla da aka kulla na kashe shi an mai umarnin wuta to Allah ya karantar da shi da ba shi umarnin irin kalmar da zai yi a lokacin wuta daga maka aka kwami hata addu'a da zai yi wa ƙorar da addu'inni mu da kada sidiki wa akharijini mukhar da sidiki Allah ka sa ni mashiga ta gaskiya madina ke ka gudda ne kuma daga mahuta ta gaskiya maka waje alimin da dunka sultanar nasiya kuma allah ka bani mai taimako na musamman mai agaji na musamman daga wajenka na ke neman agajin allah a kan cimma gudu cimma abin da ka na da'awar za a kan da'awar ce aka yi marikicin ko kana da yayi kuma adalci Allah subhanahu wataala akan hali da yake ciki kuma qul jaa al-haqq wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa
nan shine aka yi umarni na tabbatar da gaskiya ta zo وقل جاء الحق وزحق الباطل كتي غسكيا تازو قريا تروش دين غسكيا تازو قريا تورو haka take kuma ya ce innal batila kana zafuka daman ƙarya rusassa ce wannan cikin sai da bukhari cewa abin da ya wakana abdullahi masaudi iya cewa manzana ya shiga bayan buɗe maka ya isko gumaka 360 a cikin ka'aba ɗari kowane ɗari sai manzana ya shiga da sanda iya bugun su iya karanta jaɓa ƙulja alhaq wa zahaƙa albatil inna albatil kana zabuka iya bugu gumaka nan kenan tabbatar da gaskiya ta tabbata kenan Allah ya ɗauka gaskiya a kan ƙarya bayan duk abin da gwamnar maya wasan da abin da ya wakana na matsala na kashewa na kora na hijira duka da abin da yau da kashi Allah ya kawo nasara wannan daula mai zamananna wanda aka ma azaba aka sa ta kabar gari ta da ƙasar shekara goma ƙasar shekara goma kada sai ga sun wannan jama'a gaba daya a ƙarƙashin daular ta zai da ake shi wanda a tarihi tarihin duniya kam ba a samu wani al'umma wata zaula da ta kawo da gindinta da ƙawawanta a lokaci mafi ƙananta kamar da daular ta musulci ta ba ta sama duniya ba manzana ya yi suko ba daula gwani ta yan kaɗan wannan yan takwarai shawa ya yi suko daula ru ya yi suko daula ta farisa aka ce ƙasa da shekara rabin ƙarni a rabin ƙarni idan ƙasa shekara masu yadda a lokacin da wasu na ga bayan yi ma a lokacin da kahin bude maka wasu na gama cewa gurin can ma madinan kai sai kuna kashe su بيت المسألة ودخلت أحزاب لوكتين da an zo ana tsara ana hanya ƙwarishawa sun kan haji ga makka yawan kagure ne an kai haɗin kan ajiyar haɗin gudun haɗin gudun ma kan suka ajiye kagure a kansu an haɗu da ƙwarishawa da gafan da yahudawa har ga makam za mu su zama guda kowa suka ta kowa yawan da suke da shi musulmi ba su tuka da su ba su iya gaba da gaba da su ya yi ba su iya ba kun ake nama hanyar ya za a yi maka da kan kura sai aka shawara a yi sandar a yi rami in za su kasa shigowa da rami musulmi shi ne kun dabara amma ba ne gaba da gaba yawan su ya wuce gaba da gaba lokacin nan to a cikin aiki a kace ne cikin aikin wannan na rami an zo wani wuri ana rami an su wani dutse an kasa shi na sun da mutum na wuri da dole an buga an buga a kawai ya rasu da za wallahi mun zo wani wuri dukiya da wuri ya kasa duniya ba duniya kasa wasuwa ya ce ina yake ku ba da duka an ce a wannan hali cikin shi a game da yunwa ku ba da duka aka ba shi duka ya zo daga ya buga pum iya bugawa ya watsi ya wani koyo wani tsiya ɓangare ya ɓangare ya ce an gwada maka tambun kisra al'ummar ta ta mu daura kisra muna gwada gini ku ji shuwa muna nan muka zuwa kashi muna zuwa zuwa kashi ta ce wani daura kisra ya buga ta biyu ya bam ya zai kawo daura kiya ya ce an gwada maka tambun kisra kusa kusa kusa kusa kusa aka birnin ta uku ce amina birnin sana'a su gaskiya kuma shi kamar wani shi masu gani gwamna ya za a yi alhalin ka yi muka zuwa kashi kashi muka zuwa wani tsoro ka ce za ka ce lokaci da muka ce da zai zata ci domin an gwada an gwada maka kiramalan an gwada maka manzan bulanci an gwada ma ilizi haka ne azu za mu ce za mu ci za mu ci manzan bulanci na amurka zan mallake ta zan mu kira man tarayka zan mu falo farin kada zan ta da gidan ce gidan ku so a wancan abin a wancan zaman a haka bin amma imani masu iman sun yarda to wani can wata a takaice wannan kallon gaba daya wannan da kasar rakin da daular rum gaba daya cikin kasar shekara talatin aka mamaye su a cikin shekara hamsin ta warko rabin karni musulmi suke da mulki tun daga wani yanki cikin indiya indiya wasu musulmi sun suka yari suke musulmi indiya su cana ba a wuri a kai gaba ba kan su musulmi can cana indiya sabon suka yi musulmi ba wani kai ba kuma sun yi daula a ciki daula a ciki kasan wani wata ce indiya can wani shekar kamar can ba musulmi yan wa musulmin indiya da cana an yi su yawa ne na wadda musulmin indiya kadai sun nigeria har manta sun nigeria har manta har manta nigeria sun yi su yawa su a wani miliyan miliyan miliyan dubu shi za a fiye abin kuma jawala suke hannun masu abin amma suna da yawan gaske kuma sabbai suke yi musulunci haka tana ta tana ta akalla ta san musulmi miliyan kamar da miliyan da san miliyan musulmi a tana wani zai zama kuma ta bambu kuma sun ce oh don wani kwafe su a yau an zama a wata wani yana cikin wata kasa su kana musu idan sun daga wani bangare na indiya an ka taso a kasar su dole islamiyya sun daga can babu iyaka ba faranciyar ba faranciyar ya kayi koci a cikin faransa koci na san wani shi ya kaji har koci wani sai tudu ke wani bangaren wani shi tun daga can indiya iya kasin daula amini guda zai ce a yi kaza ka a yi kaza shi na haruna shi ne ka haɗi ta haɗi ka jirin da kaji an kamun karan kanan a jiri ya tuni ya kurin tas ya kurin wani musulunci da rauni ya zafi lalace kenan dai a cikin kenan wannan tabbas kenan ya ga wani muna zuba magana magana mutanen makka ya ga kasar shekara takwas shekara goma kai shekara ta takwas da hijira wanda aka kora ya ga gaba ɗaya ko ya shawo manya da ƙanana manyan wasu an kashe su kai ka shi garin gaba daya karkashin daular islamiyya inda daga gada ya musu ɗaya da yankin su ana aka bar kowa a zaman ɗaya a zaman ɗaya aka ci gaba kuma da kira kuma abin da ya yau zai sha Allah abin da Allah so kin shi ne cewa kul ja al haqq ce gaskiya ta zo wa zahaqa al batil qaliya ta rushe inna al batil kana zuhuqa zaman qaliya rusarsaci kuma tun da kai mata da gaskiya haka yan wata ka ji baka sunna kuma sai sunna bata kahuwa wahabiyanci bai kahuwa muna muna da rai bai yiwuwa take mana gaskiya suna kallo suna kallo tun suna attack da kuma defense ki kariya sai yanzu kan suka suka suka suka kare ta da sama haka a sama lafiya tun suna attack ana ta hari ana sun da kana sun da kana zai ma su sun zan da da kawo ya ga nata haka su da wallahi da kanto da zaran su kima Allah zaran a kanto haka take yanzu kada gaskiya me ya cikin nan ba da yau abinda ka shirya tebur na kula shirin hata fama karewa sha wahala karewa man adam a shirya kitabun ka Allah ne kuma zai fara da kai ba da kai da Allah ne to ya ya fara da Allah shi ne wannan mutane su karewa ba wannan sai ayo wai wai mutane suna asiri ko a ci dadin baki haka da haka shi da haka shi da haka shi da haka shi da dadin baki ne ba da mai gaskiya ce ko wani gaskiya ta haka kana kaka kaka kaka kaka mutane su iya kalmar daɗin bai kaka shi su wata wa karba haka mutum kai kai gaskiya ce kaka shawara eh na daɗin bai ba da gaskiya ce kullum tana kan hankalin mutum eh gaskiya ce ba a bayan Allah kullum Allah ta nabi ce ba wani kima ba wani tsari na Allah ne kullum shi kuma shi shirya ta ko baban shi shirya ta ko kai yake zama dole kare ta ta kawana a ta wani kare ku ba ta kawo ba ƙwarewa haka take wa qul ja'a al-haqq gaskiya ta zo wa zahaqa al-batil ƙarya ta rushe
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين muna sabkar da muna sabkar da alqur'ani abinda yake waraka ne masu sudu mutu ya cewa nan min awrad alqalb min shar wa nifaq wa shirk wa zalzala duk abin da iya waraka iya wa maganin maganin waraka ta zuci ya wanke ma munafunci da kafurci da abin da abin da bana hanya ya mai da ta mutun na kwarai kuma ƙwararri rahama ce ga masu imani masu da haka ƙwararri zai zo zalimin inda hausa tana suke larewa maganin ƙwararri magani to wannan dai a takaice dai nan ga abin da zai ala ke yi ko shi kawai mafi mafi su juna abin da dai wannan kuma ba laifin karantawa a yadda ba rubutu da shi don akwai mas'alar karanta ƙwararri ko a rubuta ta tun ake dogara shi abin da malamai an samu magabata suna da ana iya tabaruki a kan ƙur'ani da kalmi masu kyau in abin da malamai da magabata ta yi masu sanarwar malikiya cewa kullum duk abin da zai kai ga waɗanna zalin fasir wajibi ne a kayan haramta shi kowa wasan daga nan cewa aya rubutun na ƙur'ani ne ba ɗaya ba ne ba zama ke zuwa a buɗe mun jaye ko komi ara a sa sunanka a sama naka a ƙasa a ɗora a sa a wuta a gama da kaza a rada a wuta da sama daga wannan ƙomar suka shiga can ba mai wadatuwa da ƙurani ƙoma ta daga nan ta zama dogara ya yanci da ƙurani so ai ƙurani daga nan ta kai wuta samsun da abin da zai kai kuma wani anan musamman abin wa nan kowa ta daga nan da abin da kai da ɓanna da kuma wani abin da ke yi an ce shan rubutu to ga nan komi za shi komi za shi gaske magana yan wa ka yi addu'a ka yi ibada ka samu lada a wajen ashi addu'a dukkan annabawa sun zo da qur'ani ko sunna ta fakata tun daga bakar hannasi babu wani wanda aka yi magana ka rubuta ka sha وإذا سألك عبادي أني فأقرب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ce waɗanda sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye game da ni Allah ce inni qarib kuma ce hikimar Allah ta Qur'ani duk Qur'ani kun tambaya an tambaye kaza ce kul kaza kuma tambaya ya ce kul kaza ya ce musu kace kaza amma dan muhimmancin kai tsaye addu'a ibada ce tsakanin Allah da bawa kai tsaye ba kan komai shigo wa idza sa'alaka ibadi anni Allah da kamta kun ko kun kar ka ta kun inni kare fa inni kare kai ya kun an da mega wala ta kun ni a kusa nake dan gama alaka kai da yasa ka kaure shi kun kusa nake da kowa kada ku ji mu da'awata da'i idza da'a ud'uni astajib lakum kaga bai ce ba fakatuhu wa sharuhu wadda ta ku sha eh aliku kaza aliku bi kaza ku rata kaza ta barka ne kuma ce ku kiraye ni wanda haka ne ta addu'a ko ibada ta haka wani duk wani shubha mai neman tsirar imanin cikin ina magana mutum gabar wani saka an malamai wannan shi wani ka aji a gidi an malamai ka tsaya abin da kake tabbas kai ga qur'ani ga sunna ingantatta addu'a kai ibada duk da Allah ce tun da ka gaba daya mu duka annaban duniya kai hakka hore ma addu'a suke bare ba ko da rubuta haka hore ma da qur'ani ka hore ma a tsama yawan ta kai mutum ne da kan zama ka hore mun zama kan Allah ba ba ko Allah Allah ko kira kuskure ne addu'a da shi to idan ka muni ma ya zama masa addu'a sai rubutu da raga ne da rubuta da karata nan karon gaba kan kamun kura Allah da shi ne shi shahatau yi bugu ko da bara da shi shi ne da kawo kamun kura ana murtiya nan da na afirka sai mutum Allah ya nuna tsaro Allah yana afirka sai ma Allah wani lokaci yana ban wani wani lokaci sama da kan san shi ne an wata lokacin ana wani da tsari Allah tsari ce tsari ce wani iya bayanin iya maganin afirka ta yamma bature ne wallahi iya cewa afirka ta ce afirkawa ya ce daga su da baka wata ji da baka aƙida allah ya ke wani ya ce mai ta amma ma ke ce annabin su suna da ɗan musulunci annabin annabin da yawan da ke munutism na maganin ba na tauyi ba ba shakka ya ce amma ta amma ma ki wannan al'umma mai da'awar musulunci sun zama sun zama a new south angare mushrikai allah bature ne yace yace idan ka ta idan ta ce idan ce idan ka tafi sai guru da laya kun daga koyina yace shi kowa kuma ta tafi kun ce kuma ce shi kowa ta kusa ce inda na ta kuma ta sa ku gane ku da mai talauci a duniya kuma ku kuka kowa da tare ta kamar ta an nan da wallahi kuma ne wallahi a cikin zalim da mutum ne ya bayan musulunci musulunci anan yace bai ce bakin musulunci mana ba ba gina farko ku gurbata musulunci ya lalace sai da rukunin musulunci ya lalace ne kurkan wa kai addu'a kur ka samu lada ka yi ibada musafin biyan bukata shi ne ka ta gangariya ibada ka baka lada kuma ka samu biyan bukata ba ma dole ka maka kullum ana tance mun da kowa ko matsala duniya kenan rata ba ko ba kullum ba abin da Allah ta rike mu dan haka dai a taƙaice ita gaskiya haka take din tsawa da za a gano kenan da Allah ya ce muna sabkar da alqur'ani ma wa shifa'un wa abin da yake waraka ce kuma jin kai ne lil mu'minin da masu imani wala yazidu zalimin illa khasara amma duk da haka masu azalimai da masu ƙara imani a hema ƙara taɗewa ana karantawa suna bitincewa suna tawilin a cikin gaskiya Allah ce gaba وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
wallahi muna fatan da su gane muhimmancin addu'a wallahi muhimmancin addu'a muhimmancin kwarai biyan bukata ba gami ba gami biyan bukata kuma ka gane wata aka ci addu'a kace wani kullum ne malam a'a kowa ba wa yake na Allah kuma idan Allah kawo ne shi da matsala ya kira Allah a sanar da kawo ne shi da matsala daga ba kowa ya Allah ya kira Allah da wani na kan su ne wannan na alƙawari kuma Allah alƙawari ne alƙawari ne maka alƙawarin Allah ne ku duk nasu ne ku kira ne kuma ce za a samu duk da zaka shakka ta ka kuma da mu dogara da Allah ko maka Allah ko san me bukata eh kai ba da kuma ka shakka ba ni shakka addu'a duniya أنا تركيهم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانبه هل متكاوي هم بدأ أنك يا أبو الكاوي هل متكاوي إذا ما كان وتنيمة لا هي يا وداتا أعرض يقضي يا قول كي wajen bin doka ta Allah wajen bin abin da Allah ya so shi kenan da zama ta kuma dai amore kuma ya bin nan kuɗi ne bin gidajen mutane bin dare yan mata zirbi ya samu wata samu arziki ya dokar ce mutane je gida man sakarci a geji eh ta masu na musamman ya gwada mana ya mutane kuɗi a kwana wani mai mutane kasan wadata na kuma ya gwada mana ya wata shi da ya samu kamfin duniya da ya gwada ya mutane ba ruwan da muka Allah misali ya ce idan maka ne ni'ima sai kau da kai wani abin janibi sai ja da baya duk bar Allah bai ciki zubin da gaba da shi wa idza masahu shawkan ya musa inda Allah zai dan kama shi kadan wani zazzabi wata matsala ta dan same shi sai kuma shi da wayo Allah wayo Allah ya ta yi da kuma ya ji shi ga Allah ma annabi ba mutuwa da ma ai shi wala shi da ji wala ji gare Allah ka Allah ka kai ka ba zan wayo ba ji da kuma zan wayo wallahi ya tare shi bai bai ba ma ya ya tare ya tare duk ha ba da kai ba lafiya har mutum na zama khairin a kawo da kai da wani Allah in kuma Allah ya dan taba shi kadan ya ga yayi shi kamar samun rahmat Allah haka halin mutum da kai ba ka mun da haka sai Allah ce kul kullu قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
in wa kun san Qur'ani sai wani wannan bayani sai Allah ya ba mu rashin wani kun ka wani ka ga wannan kullun ya amal ala shakilati sai wani da kai wa'azi ba kai kai ka zo annaba sai annabi ya yi ko kuwa duk yawa din ka duk da yawa din ke maka kai ka buru kuma kana jayayya kana rigima haka ka sarka hankali kowa ya shi kowa ya yi kai mai addu'a ka kira Allah sunayen shi da siffofin shi ta wurin abin da Allah ke so wanda ya ce shi ya rubuta ya rata kana kowa ya shi da mai rata ya da mai sha da mai addu'a kowa ya na maka rufa kana ce a gina kowa ya yi da yi fararkuku ma'alun da wani ma'a da sani Allah shi kowa sanin wani da ke an gama da shari'a Allah ka bari ba ka san dani ba Allah ce gaba
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
na'am na cikin sai da bukari kan wuraren cewa yahudawa ne suka yi wannan tambaya wasu malaman tafsir suna kawo cewa ƙwarai shawa suka nemi yahudawa su gaya musu ya kamata a bawa wannan bawan allah tambaya don mu kure shi a ƙware wa manzon da allah ya kanu da tsaron to da kullu halin ne allah ya tabbatar da wannan tambayar ta wakana wasu alunaka amuru suna ma tambaya a kan magana auro nan wasu jera na nijiri gaske magana ta irin magana ko shi ne magana suna ma tambaya kan maganar rai lamarin rai misali a ina yake ya yake wuce ya shiga dole awalin matsala a kan rai a zuci me ya kawo wannan tambaya su yahudawa ahlul kitab sun san lamarin aure babu wani zai gaya maka ga yanzu yake ahlul kitab wani ilimi ne Allah yake masa da shi kadai babu wani manzo cikin manzanni zai maka bayanin rai ga yanda yake shiga ga daidai inda yake an wane ne kai ga inda yake wa a wuya yake ko a kai yake domin da kai yake sai a buɗe kai ne ko a hudu kwallo a wani gida wa yanzu ana yanzu a gani a kai ne kai ne bisa ya abu ne kai ne likita zuwa cika ba ya je likita abu da sanda ya sa da mu da kwakwa kwakwa Allah ya ka suka kanka yanzu abu da kan fara ana ma ne ba ana ma ba ya koyi ba abu da kan kan kwakwa a wani kullu a wani ta tantin da kake a wani ne a wani a wani a kyara a tanti a mai da kan kwakwa da duka to ya da kagaran da zai wuta daga kago ta zuci ya da a bare ta abure ta duka amma da ɗaya abure a gyara haka da wannan na'ura an gama kuma an ce ba ka mutu ba haka yi lamarin suna ma tambaya kan lamarin rai kullum ruh min amara rabbi har da ta rai wani al'amari ne Allah kaɗai ubangiji na kaɗai yake da masu sanin sanin da magana rai yankan masu kama karka wahala a ina yake daidai ina yake ya ba ruwan kashi
wasali a kwarai ko ba mu saka haka ku akwai rai da ana mutuwa kuma da gashi na mutum yanzu kuma zaman da yawa ya zama ya zama ya zama ya yaro wani zaman da yawa da kuma an cikin kuna yaro wani ko mutum ne yanzu an yi mai kuma tare da shi kuma ba kuma kima Allah ba wani ilimi a duniya ya ka zo da shi za a yi ya amma a sa na kuri a gama ya ka motsa ina roƙo ba ka ba da an ƙare ina da nan duk mulkin ka duk mulkin ka duk kudin ka an ƙare ba wani dabara ba ba ma ta ɗan jaraba ma kai an gane jaraba wato akwai sauran kenan an mutu kuɗi, an mutu kuɗi, an ƙare shi kenan wani kenan na abu ne kurin dole a sallama ma Allah ko a sallama ma Allah ko ka ba kanka wahala Allah shi ya sani mai masaniya game da rai yaya yake
ya ce wa mutum ilimin lafarina kuma maganar ilimi game da ilimin Allah mutane duk abin da kuke ji na maganar su saniya Allah ilimin kaɗan ne ɗan kaɗan ne cikin ilimin Allah ya ɗaba da lokacin masu jin labaru na abin kimiyya na amurka ne suke magana wannan masu ilimin suke ce an mamaki wa ba duka wasu a suna maganar duk wannan ci gaba damu gaba ta duniya gaba daya ta adam duk irin ilimi da aka mallaka a kasar kasa suka ce wallahi a cikin ilimin wani isfas wani kuran ko ba ta ba mu ba ilimin wani isfas kuran yanayin da muka ci kuran suka ce har yau dan adam bai san matsayi cikin duhu Allah wani wani sun yarda ne da haka har bincike ne ake suka ce wannan ko ba wata duniya da wani ta zama ta kasani ba a wannan ne na mutum wani isfas wani duniya ta kuran kace ɗaya cikin dubu har ɗan adam jirin da ke jima da za ɗan kama kama ne ake a ɗan sako can a taɓa nan ba suka ce wallah hayau ɗan adam bai san matsayin cikin dubu abin da ke jima da shi ka kuma kan shi gangan kan shi hayau ɗan adam da yake hayau jirin da aka yi ya zo a kai amurka a jihar yana dawo ba san me ya fitar ba duk mutum ke a yi kuma ya lafiya kuma ya lafiya kuma gano wani kuni akwai wanda ke koya ba wanda ya za a yi ko ba zai jira ya tafi ya zai warke ya zai abin da warke ta tafi a ta kowace zuciya ce ko koda ce ta tafi ya za mata babu ko ina zai zaka mutu abin yana da an ta tsara kwarai kurin shaidan ta kace kurin ba Allah ko ta kace ki amma abin kurin zan mu dace kai ba za ka za ka wani ma ga iya jin kama an wa aka ce Allah Allah kare dan Allah ke cewa wa ma utitu min ilmi illa qalila ilmin da aka ba ku ba dan kadan ne sura lokacin dan kadan mun ji da ya ne Allah kai mu da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ورضنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ورضنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ورضنا اللهم أنت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته